ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله a ci gaba da karatunmu a littafi na sharhu sunna na imamul barbahari rahimahullah za mu tashi ne a matsala ta 142 yace qala al muallif rahimahullah wa idha samita ar rajula yaqulu fulanun nasibiyyun fa'alam annahu rafidiy wa idha samita ar rajul ar rajula yaqulu fulanun mushabbahun أو فلان يتكلم بالتشبيه فألم أنه جهمي وإذا سميت الرجل يقول تكلم بالتوحيد وشرح لي التوحيد فألم أنه خارجي معتدل أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فألم أنه قدري لأن هذه الأسماء مهدثة أحدثها أهل البدع نفات أنغاني معمول بربهاري Allah ƙara masa rahama yake cewa ya kawo ɗan sun maganganu da zai bambance ma tsakanin ma'abuta sunna da kuma ƙungiyoyin 'yan bidi'a asalin jigo na ƙungiyoyin bidi'a kamar yadda a can baya muka karanta tushen bidi'o'i ga baki ɗayansu da abin nan kungiyoyi na addini mal ya karkasa su in ba manta ba ya faɗa mana su ko ya ce kungiya kaza ita ta haifi kaza da kaza da kaza da kaza kungiya kaza ga aqidar su ga sifofin su sune kuma suka haifi kungiya kaza da kaza da kaza da kaza to anan ba na su nuna ba kuma ɗaiɗaikun mutane idan ka ji mutum haka kawai ya ce ai wane kaza ne to shi mai hukuncinsa inda ka rage hasken kamar yayi yau yayi yace idan ka ji mutum yace qauluhu wa idza samita rajula yaqulu fulanun nasibiyun idan ka ji mutum yace maka ai wane nasibi ne kamar yadda misali anan yan bid'an da muke da su anan area tamu ko anan kasar tamu dan kaji sun ce ai wane munkiri ne suna faɗa ban san ko kun taba ji ba ko kuma kun san yaran za a ce wane munkiri ne abin da ake fiye munkiri shine wai kai ba ɗan faira ba ne ba ɗan ɗariƙa ba ne sai su maka kai munkiri ne domin yare ne irin da masu faira da yare irin da ‘yan mayaƙi ta musu ‘yan haƙiƙa da ire-irinsu to ya ce ai wannan munkiri ne ina fata kuna ganewa to in kada mutum ya faɗi irin waɗannan maganganun kamar ya ce wane nasibiyun abin da aka nufi nasiri shine mutumin da wata kungiya ce mai zaman kanta da suke su kuma adawa suke da ahlul baitin manzon Allah sallallahu suna kin ahlul baitin manzon Allah su ma akwai su a duniya suna nan kuma aqida ce mai zaman kanta ina fata kun ganewa to in kada mutum ya ce ai wane nasibi ne ma'ana mai kushewa ne mai sukar ahlul baiti ne yace to fa'alam annahu rafidi to shi wannan kasancewa wannan kalmomi da ɗan shi'a ne kaɗai suke faɗar su idan kai kana kan sunna domin su ɗan shi'a a jigon tafiyar su suna ayyanawa ne a zahiri cewa su suna ƙaunar ahlul baiti na fata an gane kullum maganar su shine su suna kan ahlul baiti ne har zaka samu ma waɗanda ba san ma me ake nufi da ilimi ba a cikin su sai su ce maka ai ni dan mazhabar ahlul baiti kuna ganewa ita kuma mazhaba daban aqida kuma daban yanzu misali mun san sun shahara mazhabobi guda hudu a ce akwai malikiya shafi'iyya hanabila guda hudun nan to haga waɗannan gabaki ɗayan su ai ba aqida bace fahimta ce ta addini ƙarƙashin jagoranci ko fahimtar malam wani amma duka waɗannan su da suka shahara gaba ɗaya guda hudun nan dukansu ahlus sunna aqidar su shine ahlus aqida ta ahlus sunna wal jamaa suna kan tafiyar salafus salih amma sai a ce wani fahimtar sa game da hukuncin abu kaza a bangaren alwala ya karkata akan karantarwa ta imam malik ya ce masa ne maliki ko wani a bangaren alwala da kaza da kaza ya karkata akan fahimta da karantarwa sai imamu shafi sai a ce masa ai wannan ba shafi'e ko wannan kuma a ce masa hanabila ne wannan a ce masa abin nan ne hanafi ne to ga dukansu da yanka tara su a su ɗaya ce su dukansu amma idan ka dawo layin da ya shafi kamar shi'a ko jahamiya ko mu'tazila su wannan gaba ɗaya aƙida ce mai zaman kanta ɗungurungun ba maganar mazhaba ba ce ita ita duk wa'ancan guda hudun su ahli sunna wal jama'a ne kuma suna kan karantarwa na fahimtar addini akan gwargwadon fahimtar as-salafus salih ma'ana fahimta ta sahabban manzon Allah akan kowace aya da hadisan manzon Allah to amma waɗanda za ba wa'annan ba kamar a ce maka shi'a kamar a ce maka jahaniya kamar a ce maka mutazilawa a ce ma khawarij su ba suna kan tafiyar ahli sunna bane su komansu daban ne in ka ɗauki shi a misali duk abin da ka sani na addini kai da ka sani su nasu ba irin naka ba na farko a ƙida ta idan ka kake ƙudurin addini a kalmar shahada da sauransu da waye-waye kaga naka daban nasu daban in ka ɗauki farkon abin da mutum zai yi bayan zan musulmi sai a ce ne zai sallah ko to alba a sallah kuma sai an yi alwala to alwalarka kai daban dan shi alwalarsa daban idan za ka yi sallah daban ba haka ba ne idan shafa kan kafafunsa guda biyu shi shine alwalarsa haka ya koya haka koyar da shi kuma haka ya imani da shi haka kuma za ka yi haka ba domin kai ba ka koyar da kai ba ba kuma haka yi imani da haka ba ina fata kuna ganewa in ka zo maganar sallah idan za ka yi tsayuwar sallah da tashi ba iri ɗaya wacce yadda ka yi daga hannu a sallarka ba iri ɗaya ba ne yadda ka yi ruku'unka duk komanka da shi ba iri ɗaya ba ne in ka zo maganar azumi za ka fara azuminka ne idan aka tabbatar cewa an ga wata ko kuma a lissafi irin na darniyar musulmi ga baki ɗayansu su kuma suna fara azumi kafin ko ku fara da kwana ɗaya kwabi wani lokaci sai dai da ke idan su akwai taƙiyya ba za ka iya sani ba za ku wuni da shi a guda ba ka san cewa yana azumi na fata kuna ganewa sannan kuma a shi a ƙidarsa idan yi za a sha ruwa ba zai sha ruwa a irin yin daga an kiran salam magariba ba shi sai bayan kamar yanzu ma sai dab da isha zai sha ruwansa haka da azuminka da nashi ba ɗaya ba ne so haka shi a komai ya saba maka to haka wannan ba a cewa mazahaba sai a ce aƙida na fata kuna ganewa haka da banci aƙidarsu kai ma ka daban ne ina fata an gane to shi ake nufi da wannan da haka ba mazhaba ake cewa ba to su suna rai cewa sai su suna kan mazhabar ahlul bait ne wai abin da suke nufi su suna tafiya ne akan kaunar ahlul bait da kuma kare manufofin ahlul bait wanda kuma mun faɗa kwanakin ba ga tun da muke ana dan gurguje haka cewa abin da suke faɗa din ba gaske bane domin su wa ahlul bait su wa ahlul bait ana nufin zuri'ar manzan Allah musulman zuri'ar manzan Allah na farko da shine manzan Allah da gidansa da familinsa shi karan kansa mana shi karan kansa da matansa da ƴaƴansa na fata an gane su ne ajin farko a gidan ahlul baiti to kaga al'aqida shi'a kai yanzu in kana tafiya a shi'a ba za ka taba ji ana magana akan ƴaƴan manzan Allah guda nawa mun faɗa ran ƴaƴansa mata guda nawa ne akwai Zainab ruqayya fatima ummu kulsum su hudu ne amma su kullun tafiya su shine akan nana fatima ita kade ba a maganar nana zainab nana ruqayya nana ummu kulsum ba sa maganar su na fata kuna ganewa sannan kuma ta yaya zaka ce mutum iyali kamar maganar ahlul baiti mana iyalinka in aka ce maka Hausa ya iyali me yake ne farko mata ce mu iyali ai yasa aka ce a hausa aka ce gorowayya iyali ya tarantan ma kake su tunda shi bai da mata to ya ce karantan ma kake su mana bai da iyali kenan za a ce wane yayi iyali me ake nufi yana da mata yayi aure kenan so idan baka da mata ba a ce maka ya iyali yasa farkon iyali a tare shi a komai na duniya na tafi dan adam shine matarsa lokacin da annabi Musa ya gama zaman sa a Madayana ko da zai dawo ya kama hanya a cikin jeji yace sai ya tsinka ya hasken wuta kamar tana ci balbalga ta can sai ce ne li ahalihi in ku ya ce iyalinsa ku zauna su a iyalin nasa matar sai da ya'yan da ya'yan ko ba haka bane kama ga su a tafiyar a tafiyar shi'a ba magana akan matan manzon Allah ba sa yi hasali ma wanda yake shi'a ta rafidanci shi zagin su ma yake na fata kun gane to haga cewa ya ce shi yana kare ahlul baiti ne ba gaskiya bane kun gane sannan ahlul baiti bayan gidan manzon Allah sune adin farko akwai kuma ahlu abbas abbas din nan babban manzon Allah ne ma'ana shi kanin baban manzon Allah ne ko har wata rana da aka tura mutane sai suka rabo zakka a gun wadansu sahabbai suka dawo suka ce manzon Allah ai wane ya hana zakka wane ya hana zakka wane ya hana zakka suka faɗi mutum uku da Khalid bin Walid da Abbas bin Abdul Muttalib da kuma Ibn Zamil Mazalla ya ce fa amma Khalidan Khalidun fa innakum tazlimuna Khalidan da kuka ce Khalid ya hana zakka ai ku je gurin sa ma neman zakka kun zalunce shi mutumin da ya fitar duk abin da ya mallaka shi a duniya kayan yaki yake sake ba musulunci a sa a rumbun sojojin musulunci ma'ana ba shi da kuɗi a zahiri amma saboda Allah ya mar ƙira Allah ya mar kwarjini sai ka ɗauka mai kuɗi ne ko ba kuɗi bane ne can ya samu kuɗin kawai ji kayan yaƙi yasa da wakai ta kuba silke sai ya kawo cin zalla gashi a ba jarumai za ta fi yaƙi to na kuɗin nisabin zakka yake ya ce kun zalunce shi a lokacin yana zakka ba shi da kuɗin da zai ba da zakka ba da nisabi a hannunsa ko ya ce wa amma abbas ya ce shi kuma abbas kuka ce bai ba da zakka ba to ai shi ya ba wa gwamnati rancen kuɗi zakkarsa ta baɗi kamar yanzu bana ce ya fitar da zakka misali ta fitar da miliyan 100 zakkarsa ta yanzu to baɗi ma sai lissafin to ana buƙatar kuɗi yanzu a gwamnati ga miliyan 100 zakkar bana ga miliyan 100 zakkar baɗi in Allah ya kai mu na fata an gane aka ce a wata ruwaya ma ta shekara biyu ma ba da rancen saboda ana buƙatar kuɗi a hukumance shi kuma imanin su ya kai suna da kuɗi ba za su hana Allah ba lokacin fa bai yi ba amma ba musulunci zakai ta baɗi mai zuwa ya bada ran ya ce a ji aiki da ita in Allah kai ba da zo ai lissafin lissafin da ƙasa in ya yi daidai da kuɗin da ya bada rance kaga shi kenan in kuma ƙarawa zai sai ya ƙara in kuma shi yake bin rage yana bin yana yana bi kuma aka aka aka ce ka da ka ce ba zai bayar ba ko ba shi kenan ba saboda su ba sani ba a ƙarshe eh ba sa ba da sun ɗauki masifa sai mazala ya cewa to kai umar baka san cewa babban mutum yana matsayin baban shi ba ai abbas ɗin nan ƙanin babana ne to ai babana ne shi ma'ana kar ku ƙara zuwa kuma su irin wannan gatsalin wanda sai ya hana sahabbai don su nuna ya nuna musu matsayin ƙanin baban shi a wurinsu na fata kuna ganewa to haga to ina iyalan abbas ko su ba albaiti bane ka taba ji a duniya da shi ya an faɗa maka ƴaƴan da ya haifa a ce ga ƴaƴansa ga kaza su ma su waye ne su su albaiti sannan ali bin abi talib yana da yaya yana da kani ina aqilu bin abi talib ai ya musulunta yayi jihadi yayi shahada ya mutu ya mutu aqilu bin abi talib yaya ne ga sayyidina ali ga ja'far bin abi talib shi ma dan ummu sayyidina aliyu ne ka taba ji an faɗa maka iyalansu to su ahlul bait ne ai alu abbas alu ja'far alu aqil alu aliyu na fata an gane to waɗannan gida biyar din su ake cewa ahlul bait gidan manzon Allah alu abbas alu aliyu alu aqilu alu ja'far to ka taba ji an ga maka su waye gidansu su waye zuri'arsu kuma duk familin su ahlul bait saboda abin da ake nufi alibaita shi ne dangin manzan Allah na jini wanda kuma ya yi imani da manzan Allah shi ake cewa alibaita suna da matsayi na musamman suna da hukunci daban da sauran da ba su ba su ne Allah ya haramta musu gaba da cin sadaka ko zakka su ba sa ci ba sa cin sadaka wata rana wani ya ga dabino yaro karami ya dauko da ci manzan Allah kan kabe ya ci kafa ya jefar ya ce mai yiwa ko na sadaka ne ya faɗi karkaci mu ba ma cin sadaka zuri'ar ahlul baiti gaba daya Allah na mutum sadaka saboda tsarkin su na fata kuna ganewa sannan ka dawo babban gida gidan manzon Allah din mun faɗa cewa ga ƴaƴansa mata kuma sun rayu sun yi aure kuma sun yi iyali to me yasa ba a faɗan su sai dai kai a rinka faɗan gidan sayyidina Aliyu a gidan nashi ma kuma sai kaɗai a kira Husaini ba a kiran Hassan na fata an gane to me yasa kuma duka wannan ana yi ne da ya ta a ruduwa wa ce ai zuri'ar manzan Allah to ai ba Husaini bane jika manzan Allah kade amma a shi'a ba a kiran Hassan in za kira shi ma kira ne ɗan ɗaya biyu an fi kamba ma husaini an fi kuma ririta abin da shafi husaini ba don komai ba saboda a tarihi sai da na husaini radiyallahu anhu ya hauri wata mata 'yar ƙasar iran na fata kuna ganewa to sai suke fifita wannan jinin kun gane ko to don haka duk abin da fara imamansu za ka gana karewa ne a bangaren husaini saboda jinin wannan matar husaini ya aure ta kuma suka haihu da ita hanafiya kenan ita ce mamar muhammad bin hanafiya dan husaini ne kuna ganewa to haga a shanka kalla abin ba maganar albaita ake ba wata siyasa ce za a kare ko wata manufa da ba amma asalin maganar shine ko yaudara ce aka sako mutane da wasu manufi da su bai sani ba kuma suka karba suke ta yayata amma wanda zai bincike na ilimi in dai da ilimin zai zai gane cewa rudar da shi ake ko mun sha faɗa muna nanatawa tun daga tashi ka san ana tafiya ta wannan ƙungiyar ka taɓa ji an ce yau za a yi gasa ko za a yi taron yaya ɗalibai sun kata ƙur'ani a makarantunsu to me yasa duk inda musulmi yake ba abin da yake ba shi dake ba muhimmanci da daraja sama da alkur'ani duk inda musulmi yake a duniya ba abin da yake ɗauka littafin da ya fi kowane daraja kamar mai alkur'ani shi yasa za ka ga a kowace irin tafiya za ga akwai ƙur'ani a ciki ko ba ka bane ana gasar qur'ani in ka da layin tsangaya za a zauna a yi tukuri za a yi musaffa za a yi kaza za a yi kaza saboda me kan ba mu qur'ani kuma a cigaba da karantawa da karantar da shi in ka da bangaren mutanen kungiyoyin izala da sauransu akwai tahfizul qur'an za a je a yi tajwidi za a gasar gasar qur'ani za a yi kaza duk shekara ana yi to a bangaren su fa ba za ka taba ji ba saboda su ba layin su bane su ba su ma yarda da shi ba kuna ganewa saboda ka samari su ankara asalin tafiyar shine da sisa ce aka kunso a dukunkune sai a kalli menene zai mutane daɗi sai a halatta musu shi sai su rinka shiga ciki samari da yawa suna shiga tafiya saboda an halatta musu a su yi auren mutuwa su yi kaza karka yi sallah karka yi duk za wani abu a cikin tafiyoyinsu kamar harkar da suka shafi irin su yan fairan nan karka yi sallah karka yi azumi zana ma halacci a gurinsu ko ba ka bane za ga ƙatar budurwa suna tafiya da yaro su rungumi juna a gaban mutane kuma da suna wai addini ake ba shi bane faira da sauransu to haka saurayi ko zai je wannan gurin inda ba mai tarbiya bane kuma an ce masa addini ma yake ya sha abin da yake sha na maye yayi abin da yake dama na da ishakenci duk da suna kuma addini wai saboda wallahi in dai ka yadda da wannan aqidar wai komai kai an yafe ma to haka wannan munafurci ne da kuma da sisa da yaudara daga ya suke zagin su ɗan shi'a suke danƙaba wa duk mai magana cewa shi a so halibaita a bisa tsarin da manzan Allah ya koyar mana wannan gida biyar da muka ambata gidan manzan Allah kakaf na farko ma tukun daga san suwaye matan manzan Allah ko ba shi ba ne dole ka san suwaye matan shi ranar mun faɗi matansa guda nawa mata ya aura guda biyu suka rasu ya bar guda tara da ransu ya kamata kana musulmi ka san su ka san tarihinsa ta kai ko da kaɗan ne ko bacci kake a ce maka matan manzan Allah kamata ka faɗe su saboda kana ƙaunar manzan Allah to haga Allah shi a babu wani hasali ma duk wanda yake shi'a ta imamiyya in har yayi zurfi a ciki to dan gari ya waye da kai zaka zauna kai salatin annabi kai istighfari kai hailala ka roƙi Allah alkhairai shi kuma zai zaman dirshan ya la'anci manyan sabon manzan Allah guda biyu ko uku sadana babakarin sadana umar musamman waɗannan biyu kuma zai la'anci na na aisha da na na hafsa a aƙidarsa za ka ga a cewa wanda ya nisa a ciki ce mai sunan wana ce aisha suka ga faɗi mummunar kalami game da ita ba ya zo kunya saboda su kuma wayannan sun samo asalin aƙidar ne daga me saba'iyya mutanen abdullahi bin saba al-yahudi shi ne fara yayata cewa wayannan manyan kalifafi guda ukun wai su azzalimai ne sun zalunci ali bin abi dalib da ba su ba shi kalifanci ba ina fata an gane sai su zaka rika ji an ce sai da na abubakar wai wai ya tuna na fatima bai ba ta gadan babanta ba ko ba haka suka ta faɗa ba zaga su zage su ci mutuncinsa shi abinda suka gada magana da haka so nan yau da aka kawo mutane wanda ba sa layin da ya shafi karatu kuma ba sa addu'ar Allah su da su amma duk wanda yake neman shirya ba zai tafi kan wannan tafiyar ba saboda ba tafiya ba ta sa a game da Allah lafiya a ce addinin ka ne zagin wani ba musulunci bane wannan zalla ya hada ka zagi wanda ma ya mutu komun abin da yi saboda duk abin da ya a duniya ya riga ya sami abin sa yanzu ba ruwan karki ka ji da kanka shine musulunci Allah kiya imanin ita to da haka idan ka ji mutum yana cewa ai fulanun nasibiyun annawasibu humul ladina yubghiduna ahlul baiti yace su ne wata kungiya masu tsana da tsangwamar ahlul baiti su kuma aqidarsu akasin aqidarsu kuma ɗan shi'a ne ina ba ta kun gane su kuma suna zagi da tsangwamar su kuma ahlul baiti ne dama duniya ka take da musifarta wannan yana son ahlul baiti amma ba bisa da dai ba shi ma wannan kuma yana zagin ahlul baiti haga gaba ɗaya sun shiga cikin layin dame jikin domin shi wannan wani kawai ya ware guda ɗaya a cikin ahlul baiti yake kambamawa sauran ba ruwan hidisu bai ma san su ba ina fata an gane eh eh baka taɓa da su ne ba ko? ibn jamil a shi ba halin baiti ba ne ba halin baiti ba ne shi da ana ban kama sana kan cewa an tura a ja karɓo zakka a gun mutane sai aka ce mutum uku ba su bada ba shi ne khalil bin walid da abbas bin abdul mutallib da ibn jamil to shi ba ba daga cikin halin baiti eh kuma man kari su ne saboda a fahimci za a nuna darajar abbas manzala nuna cewa ai shi zakkar abbas tana kaina ni ne zan bari inji manzala saboda mun karba aron kudin sa mun sa a baitul malin musulunci da haka zakkar sa za a biya ta ne a baitul mali shi yasa bane ce ba zai bada ba tunda ba biya shi bashin ma da yake bi ba a dauka bashin sa aka ya fada kuma ce kuma kusan cewa kanin babana bane ba ku san kanin baba da yake da baba ba ma'ana babana ne fashi ku kiyaye shi ko ya nuna sabai darajar sadana abbas amma ba za ka ji ana fakararsa a cikin ahalin baiti ba su ba za ka ba su faɗa ba kuma yana da yana da mata yana da kaza da kaza sannan ga ga ilibi ne abi talib dan uwansa da baba ɗaya mama ɗaya ga ja'far duk ba za ka zana magana akan yin zuri'ar su ba to kaga akwai wata magana kenan Allah ubangiji ya tsare imanin yace idan ka ji mutun ya faɗi wannan sai ayi wanda aka ce nawasib sune masu tsanar ahlul baiti warrawafidu yattahimuna ahli sunna bi annahum yabghiduna ahli albayti suna wa sura wafid da ma'ana yan shi an kaje malamai sun ce rawafid shine asalin sunan yan shi'a to amma a cikin shi'a kungiya kungiya ce mu anan idan baka ce dan shi'a ba mutum ba zai gane ba in ka ce rawafid ba zai gane ba sai ka ce kawai dan shi'a kowa san waye dan shi'a ko yawa to su ne ita su suna tuhumar ahlul baiti suna cewa wai ahlul baiti sun tsani wai wai suna cewa ahlus sunna sun tsani wai ahlul baiti ina ina fata kuna ganewa sai suna cewa ai su suna tafiya ne akan kaunar ahlul baiti da haka ku kuma ahlus sunna wai ku kuma kun tsani ahlul baiti sai ka ce musu a'a ba haka bane mu ne ma muka san su waye ahlul baiti kuma mu muke kaune saboda mu mu mun san adadin su mun san gida gidan su kuma dukan su muna kaune su kuma muna kare mutuncin su ko kuma kawai eh kuka rike a cikin guda kusan dubu tunda gida ne akalla gida biyar kowane gida kuma akwai taron jama'a da yake dauke da su kuma kuka ware a gida ɗayan ma kuka ware duk kowa kuka dauki mutum ɗaya kuke ta magana a kansa to kai kake san ahlul bait kenan haka baka san su ba ma kenan sannan kuma kana jin haushi da tsanar matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah kuma ya yabe su a Qur'ani ko ba haka bane to kaga shine babban abin da ake cikin bala'i kenan yace su ne suke cewa wai ahlus sunna su suke tsanar ahlul bait to mai da ahlul bait fahum rawafihum rawasib asalin masu tsangwamar ahlul baiti masu kin ahlul baiti su ake cewa nawasi yace falam annahu rafidun to in kaji mutun yace ai wane nasibi ne to shi din da yace wane nasibi ne to shi din dan shi'a ne kamar idan kaji wani yace a wane ai rabu da shi munkiri ne to wannan dan faira ne wai munkiri kai baka da abin da yake kansa ba kai kana inkarin abin da ke ta faɗa na wannan falalolin waɗansu mutane ya kamba masu sama da manzan Allah kai ka ce baka yadda ba to yake din ka zama munkiri a gurinsa na ba ta gane yawwa yace li anna hadha madhhabur rafidi rawafi saboda wannan shine tafiya fahimtar su ɗan shi'a duk wanda suka ga wai bai ba aqidar su ba tafiya sai su ce masa shi nasibi ne ma'ana na yana daga cikin nawasiba hatta innahum ko ina ne ja'alun an as-sahaba nawasiba har yanzu su ɗan shi'a a gurinsu suka ɗauka wa dukkan sahabbai ma na wasif ne ma'ana wai duk sahabbai ba sa san ahalul baiti saboda me wai ai da manzon Allah ya rasu ba a bawa aliyu zama khalifa ba sai aka bawa abubakar wanda kuma su agunsu ayyuka da na aliyu shine jinin manzon Allah suka ce musu eh haka ne amma manzon Allah sallallahu shine ya faɗi abubuwa babu adadi ya nuni babu adadi game da wane ne zama khalifansa na ba ta an gane da kansa akwai hadisi cewa wata ta taho gurbin za ta cewa ya manzan Allah magana ne akan kaza da kaza da kaza da kaza ta tafi je ki sai lokaci kaza ki dawo tace in na dawo baka nan fa mana in na da ka rasu fa yace ki samu wannan ina mata Abubakar yana kwance magashiyin bai da lafiya aka kiran sallah Bilal ya gabe fito ya zo kofar gida ce ya manzan Allah lokacin sallah yayi ya daga murya ya ce wa matansa muru ababakarin falusallabin nasu yana ɗakin na na'aisha ba mun karanta ba nan yanayin lafiyar tare da su ya ce na na'aisha da na hafsa suna zaune ya ce ku je ku ce a ce abubakar yau mutane sallah na na'aisha ta yi wani abu a gurin ta ce a ya amanzan Allah abubakar mutum ne mai rauni wanda in ya tsaya a gunka ya ga kai baka nan kana kwanta ba lafiya ba zai iya sallah ba kuka zai ka sa umar ya yi mana ya manzan Allah ko maza ya ce muru ababakarin falusalli bin nasi ku ce abubakarin mutane sallah yadda suka yi so uku hagana na hafizan ya ta ɗauka kamar ayi ayi tana fifita babanta ma akan babanta ko ita kuma na aisha wani ta nuna tana so ta nuna na na hafsa ne matsayin babanta a gun manzon Allah wani dabara na ina masu ilimi ta ce a manzon Allah ko dai umar yayi ta ku ce abubakar yayi ya manzon Allah a sa umar mana ya ce wallahi inna kunna la'antuna sahiba yusuf ku da kuna da matsala wallahi ku ce abubakar ne ya ce kai duk mutane sun ki sun ce su sun ce za su fidda wani ya zama limamin su bayana ya ce fa'aballahu illa an yakuna ababakar shi kuma Allah ya ki abubakar ne zai da haka mazala bai rasu bai na rayu ya zama shine limamin mutane tun da fito me kalifanci ba an gama ba a yakin musulunci me ya fi sallah to haka manzala shi ya faɗa ya naɗa shi kuma da aka zo zaben kalifanci bayan an tattauna an gama komai abubakar ya ce saboda ka umar kai ne kalifa kuma da ta haba na isa ko ni din me kana nan ne zama kawo hannunka ya ce kawai kai ne kalifa kowa masa mubaya ba shi ce na so haka Allah tsara abinsa kuma za ka duk inda manzala zo magana ce za ka da ce kharajtu ana wa abubakarin wa umar haka ke faɗa manzo Allah mun fita ni da Abubakar da Umar mun shigo ni da Abubakar da Umar mun zauna ni da Abubakar da Umar haka manzo Allah ke faɗa dai nuna kan matsayin wa sadan Abubakar zaka haka Allah ya tsara idan suke su hudin nan a jere kuma Allah tsara su a wurin kalifanci Abubakar Umar Usman sannan sayyidina Aliyu Allah ƙara musu yarda ga baki ɗayansu to su a gurin suka ce wai duk wanda a gurin su duk sahabbai ma wai sun zama na wasi ba saboda wai sun ki bawa sayyidina aliyu kalifanci kuma wai sun ki in ji su wai su bawa na fatima ne gadan a mahaifinta shi kuma manzo Allah ya riga ya faɗa cewa su annaba ba a gaje su in suka bar wani abu ma to na baitul malin al'umma ina fata an gane na baitul malin ina suke magana kan shi ne fadak wata gona da manzala aka bashi lokacin da aka yi abin nan gonarsa ce shi kuma kafin ya rasu ma ya saka ta zanto a bawa ɗan uwansa zuri'arsa suna cin abinci a cikin har su koma ga Allah su da kansa ya bar da ita shi ne fadak za ga insha suna fifita magana ta fadak fadak fadak ko in karanta za ka sani insha Allah ya ce li annahum bi za'ami domin suna rai cewa su yan shi'a wai bigiduna ahlul baiti wai sahabbai gaba daya sun tsani ahlul baiti kuma suna kin ahlul baiti wagtasibu minhum al-khilafa kuma suka ce wai sahabbai sun bace wa ahlul baiti kalifanci inji su yan shi'a wai asalin kalifanci ya kamata ya zanto a cikin ahlul baiti ne to amma wai sahabbai suka yi taro gaba daya sai suka kwace a gurin sayyidina aliyu suka babu bakari haka suke rayawa za ka gure su dukkan sahabbai suka ce wai sun yi ridda bayan manzon Allah in banda wasu yan kaɗan salmanul farisi abu zarri da wani da komai bin asad ko na mamakan saka suka ce duk sahabbai a gunsu su sun fita a musulunci Allah tsare imani ya ce haka za ya ƙuluna haka suke cewa ƙabbahahumullahu falladi ya ƙulu inna sahabata na wasif au inna ahalar sunnati na wasif hada dalilun ala annahum na rawafi ya ce duk wanda ka ji ya ce sahabbai na wasibawa ne ko kuma ya ce ahalus sunna na wasibawa ne to wannan dalili na kan cewa shi da yake wannan maganar to dan shi'a ne na fata an gane dan shi'a ne na nake eh bal inna ku hada dalilun ala annahum min rafid wa ahli sunna la yabghiduna ahli albayt su ahli sunna babu daya a cikin ahli sunna dake tsana da kin ahli albayt babu bal innahum yuhibbunahum yace ahli sunna suna kaunar duk ahli baitin manzon Allah ba gashin mun mun fade su ba karanta ma wani bai taba jin wannan maganar ba baka taba ji ba kawai suna yaudar ka cewa ahlul baiti in aka ce maka to ƴaƴan manzon Allah din guda nawa ne guda maza sun rasu kafin shi ya rasu kuma to guda mata fa ƴaƴansa mata su nawa ne kuma wa suka aura kuma sun haihu ko ba su haihu ba haka ne duka bai san wannan ba amma kawai suna magana kula kan na na Fadima ita kadai to na na Fadima ƴaƴanta guda nawa ne a tare ƴaƴai ina fata an gane akwai yarta ummu kulsum waye aureta umar bin khattab ne aureta shine mijinta kuma ya daura masa auren ali bin abi talib ne to ya zaka wannan kuma kaga ai kisa a cikin tsarin ubangiji sahabban nan guda hudu sai duka Allah ya hada suka zanta kwasu kan juna ne kuma duk suna da alaka ta kuda kuda manzon Allah ya auri ƴaƴan guda biyu sayyidina Abubakarin sayyidina Umar sai da na usman kuma mazala ya aura mar 'ya'yansa mata guda biyu ya kuma aura wa aliyu guda ɗaya ko ba ka bane sannan kuma aliyu ya aura wa umar 'yarsa to ba an haɗe bakin to kuma yana maganar cewa ka lokaci to da yana jin cewa umar ba mutumin cikakke ba da gunsa zai ɗaura mar auren 'yarsa wanda an san wane ne aliyu bin abi talib to haga duka maganganu na kawai na rashin fahimta da kuma rashin ganewa muna fatan Allah ganar da mu gaba ki da yace falladhi yaquluku wa ahli sunna la buduna ahli albayti bal innahum yuhibbunahum yace su ahli sunna suna kaunar ahli albayti wa yahtarimunahum suna mutunta su suna kimanta su saboda daga cikin kimanta shi ne ma ka san su waye yanzu gashi mun faɗa cewa ahli albayti sune me ahalin manzon Allah gabaki ɗayan su da kuma ahalin Abbas bin Abdul Muttalib baban Abdullahi bin Abbas kenan matansa da ya aura nawa ne ƴaƴan da ya haifa nawa ne ko ba haka bane duk ahlul bait ne su sannan akwai Aqilu bin Abi Talib wane ga sadana Aliyu shi ma musulmi ne shi ma ahlul bait ne yana da ƴaƴa yana da mata yana da zuri'arsa sannan akwai Ja'far bin Abi Talib shi ma kanin ne kowa na asadana Aliyu shi ma da matansa da 'ya'yansa da kowa da kowansa shi ma ahlul bait ne ina fata an gane to kaga duk ba su san wannan ba ba shi ake koya musu ba wani abu ne kai aka fake da shi ake karanta da su don a karkatar da mutane akan layin da ba daidai ba Allah tsare imani ya ce wato da haka su ahlul baiti suna kaunar ahlul sunna su ahlus sunna muna san ahlul baiti muna kimanta su wa yahfazuna fihim ko wa yahfazuna fihim wasita sallama kuma suna kiyaye wasiyar da manzon Allah ya game da ahlul baiti na a kaunace su a so su a kimanta su a darda su ko haga har yanzu har gobe har jibi da za a samu wani ya tabbata sahihiyar magana cewa a ce maka wannan zuri'ar manzan Allah ne da gaske ba na zoliya ba kuma na 419 ba ba za ka kaunace shi ba ba za ka mutunta shi ba ba za ka darja shi ba za ka mutunta shi saboda mutum ya kaunar manzan Allah kuma kaunar duk abin da ya zo a cikin tafiyar manzan Allah kisa har yanzu kuma akwai su har gobe har jibi har illa masha Allah suna nan wanda ya san su ya san su suna nan an ka je Madina har yanzu akwai su su sun ƴan ƙasar sun san waɗannan zuri'ar manzan Allah ne saboda wannan zai kare kakansa ne a zuri'ar wani wannan zuri'ar ali qur'ani ali ja'far ne wannan ali aqil ne wannan ali abbas ne duk akwai suna na madina to ka gani ya ce to walakin na sai da su ahalis sunna daga cikin ƙudurinsu kuma suna kiyayewa abun fada manzan Allah faɗa game da su ko na ne ya ce la ya gado na fihim ba sa yin guluwi a cikin ahalar baiti guluwi shi ne ka ba wa mutum matsayin da ya wuce nahi saboda kana ƙaunarsa ka kambama shi ka ba shi abin da ya wuce matsayin da Allah ya ba shi to wannan manzan Allah ya hana shi yasa manzon Allah har ya ja hakunnan mutane yace la tadaru ni ni karan kaina inji manzon Allah kada ku kambama ni ku bani matsayin da ya wuce nawa kamar yadda nasara suka yi wa annabi Isa yanzu nasara dan coci dan kirista abar kaunar annabi Isa ne saboda nake son har ya ce masa madan Allah ne ba haka bane to kaga ya shirka kenan kuma kaunar da yake masa har ta kai yana ganin cewa shi danewa ga Allah to kaga ya fita a layin da kuma yake dade to kai ma kar kaunar da manzon Allah ya faɗa kai wa ahlul baiti to kar kuma ka wuce haddin da Allah aje su shine guluwi kenan to mutu ahlus sunna ba sa yin guluwi suna ba su matsayin su suna kimanta su suna kare su suna kuma kaunar su eh yace guluwin rawafid kaman guluwi irin na rafidawa domin su a gurin shi'a suna ganin duk wani ahlul baiti da suke fada to a gunsu ma'asumi ne ma'asumi kuma shine wanda baya yin sabo amma haga mu a tafiyar ahlus sunna in banda annabawa annabawa kadai su ne Allah ya kebe cewa ba sa yin sabo amma duk wanda ba annabi ba zai yi daidai zai yi kuskure zai yi yin sabo na ba ta an gane amma a gurin ahlus sunna annabawa ne ba sa yin sabo amma su a gurin shi'a dukkan limamansu da suke danganta su ga sayyidina husaini to suna ganin cewa su ma'asumai ne har ma suna ganin cewa wai matsayin su ma ya hu matsayin waɗansu annabawa to kaga wannan an su kaci wani layi kuma an su wani layi daban to shine guluwi kenan yace ko wala takibunahum arawa min dunillahi daga su ahlus sunna ba sa daukar ahlul baiti a matsayin wasu iyayen giji kuma bayan Allah ma'ana ba sa ba su matsayi irin na ubangiji ko idan ka samu duk wanda yake layin da take ba na sunna ba in yana kaunar wani shehun sa wani malamin sa akan aqidar da yake kai to a ƙarshe zai ba malamin matsayi irin na ubangiji domin zai je yana roƙon malamin da ran malamin ko bayan malamin ya mutu zai je kabarinsa ya zauna ya daga hannu yana ta addu'a da cewa shi malamin shi zai yaye masa wani bala'i ba suna yi ba to kaga wannan ai ya bashi matsayi na ubangiji kenan domin Allah ne kadai ke yaye bala'i Allah ne kadai ke saukar da arziki ke saukar da lafiya ke kwaranya masifa da bakin ciki banda Allah babu wanda ya sai wannan abu to idan ka roki wani kuka ba wani siffa makamanciyar wannan duk abin da siffar Allah ce aikin Allah ne kadai ke yi sai ka roki wani ma aikin to kamar ka ba wannan abun matsayin irin na ubangiji to ahli sunna ba sa yin haka amma suna ba su matsayin su da darajar su da kimar da Allah ya ba su ina fata an gane yace wa ya taqiduna fihim al-isma kuma su waɗannan 'yan shi'a suna ɗaukar cewa su ahlul baiti wai suna da su suna da al'isma shine kariya daga sabo ma'ana su wai ba duk abin da suka yi ba sabo bane don haka ce al'isma shine abin da Allah ke bawa annabawa annabi baya yin sabo shi yasa manzon Allah ubangiji Allah sai ya masa wani irin yabo wanda ba taɓa kowa ba a cikin duniya duk wani abu da ta manzon Allah da Allah ya wanke shi ko yake cewa wan najmi iza hawa ko ma dalla sahibukum wa ma gawa Allah ya rantsuwa yace lalle wannan abokin naku wannan mutumin naku manzon Allah kenan ma dalla ba batacce bane wa ma gawa baya abin nan bin sa abin da yake na ba na dade ba man Allah yiwo tsaftace aqidarsa da kuma tafiyarsa da kuma da kuma sa sannan ya ƙara cewa wa ma yantiqu anil hawa harcen sama sai da Allah ya tsarkake masa shi yace shi baya furici akan san zuciya in huya illa wahayyuha duk abin da mazala zai faɗa to abu ne da Allah ya yarda da shi baya faɗan abin da Allah zai fushi da shi ko bayan an tafi da shi sama'un sama'un sama'un din nan ko da ya je ga sama ya ga abubuwan da bai taba gani ba amma da sai ya ce ne ma zagal basaru wa ma daga saboda cika da kamala da Allah ya manzon Allah da ya je ga abin da bai taba gani ba a saman saman bakwai to bai kallon kauye ba haka yanzu idan mutum ya duk wayewar mutum in ya je gun da bai taba ganin abin da ya sani ba sai ya kallon kauye a gurin ko ba ka bane zaka ga in ka je kasar Saudiya zaka ga wadansu daga Turai wani daga ina amma in kuka je wani gudu shi shi ma zaka ga wani abu na kauyenci da abin da bai taba gani a kasar su bace to kuma da tafi daren da haka baka san abu kaga zai burge ka zai ma mamaki to na saboda cika da kamalarsa ya ga abin da bai taba gani ba amma yadda Allah ya sa ya tafi hakan bai tsaya kallon kallon kauye ba bai tsaya ma babu kawai Allah ne a gaban sa sallallahu alaihi wasallam to haka wannan shi kadai Allah ya wannan sifar to haka suka ce al-isma shine abin da Allah ke wa annabawa da cewa ba sa yin sabo to mun da su babu wanda Allah ke wannan dan adam zai iya yin sabo zai iya yin daidai kowa ya shi tun daga kan sahabai har zuwa illa masha Allah mu wani shi na ƙida ta ahalin sunna ya ce wa ta ƙila kama ya ta ƙila shi'a kame da su shi'a suke ganin cewa Allah ismali a immatihim suka ce ai limamansu su wai ba sa yin sabo yusammunahum al'imatul ma'asumina suna kiransu ma cewa wai limamai waɗanda ba sa yin sabo su ne isna a shari'a kasan shi'a kala-kala ce ko to galibi mu tamu tana aiki ne shi'a imaniya mai dogaro akan limamai guda goma sha biyu to a gurinsu su ne waɗannan limamai guda goma sha biyun wai ba sa yin sabo in ji su kamar da ɗan ɗan faira ko wanda yake ɗariƙa zai faɗa maka cewa su su shehunansu in kaga shehu yana yin abu kaza to ba ka ba abin bane wai idan ka ne ya gani ba ka suke faɗa ba ha to dama me zai ganin ba idan ka ba in ga shehun sai yana shan yana shan kayan maye wai ba kayan maye bane kai ne idan ka ne ke ganin haka haka wannan ai zolaya ce ai wai su shehun su su shehu baya yin sabo duk abin da kaga shehi yayi to daidai ne kai ne baka fahimta ba saboda baka da ilimin batini kana da ilimin zahiri ga duba da damfara ba eh sai sai faɗa maka ta ƙarya ai a to ba shakkin ƙarya ce to ai sai zo na karanta maka kuma sai ka yadda sai zo rubuta cewa ai ga wani shehi ya yi shekara 7777 haka da ƙarya ne to haka duka na duk ƙarairayi ne kawai da kuma tatsuniyoyi sama mai aƙida kuma shi zaka ga ya yadda ya amince ya yi imani da haka ina fata kuna ganewa to haga su agunsu limamansu ba sa yin sabo daga su shi'a wannan hine kudirin su game da jawansu yace wa ahlus sunnati la yataqiduna fihim al-isma amma su ahlus sunna ba sa dauka cewa ahlul bait ba sa yin sabo a'a mu mutane ne wanda Allah ya ba su daraja ta musamman amma za su yi sabo kuma su tuba Allah ya ce musu shine kalmar rana mai kyau ina nake wala yaglu fihim yagluna fihim ba sa gulu game da su wa inna ma yundiru yaku yanzilunhum manzilatuhum suna zaunar da su suna ba su matsayin da Allah ya ba su a matsayin mutanen da suke jinin manzan Allah ne sannan sun yi imani da manzan Allah suka rayu akan wannan saboda ga su matsayin su na musamman ne ina ba an gane haka shi kenan magana ta kare kenan sai ka kaunace su ka so su ka girmama su magana ta wuce amma ba za ka musu kuma abin da ake yi wa annabi a haka su ba za ka ba su ba na fata an gane ba za ka musu irin wannan ba ya ce yuhibbunahum suna kaunarsu liqirabatihim min rasul sallama saboda kusacin su da manzon Allah su zuri'ar manzon Allah ne wa yuhibbunahum kuma suna kaunarsu liimanihim saboda mu'mine ne masu imani aga babe suke da shi ga kusaci da cewa su zuri'ar manzon Allah ne sannan kuma su hallau mu'mine ne masu imani haka dole ka so su so da yake na musamman kenan ko yace fa hum yuhibbunahum li amrayni su ahli sunna suna kaunar ahli bait ne saboda abubuwa guda biyu al-imanu wal qiraba imanin su da kuma zantowar su dangin manzon Allah yace amma idza wujidatil al-qiraba walam yajidul imanu in aka samu ga wani zuri'a ne na manzon Allah a jini amma kuma shi bai imani ba to haka ne ba za ka so shi ba shi ba a ce masa ahlul bait domin wa ahlul baiti shine wa jinin manzon Allah zuri'arsa kuma wanda ya imani da manzon Allah ya kace masa ahlul baiti amma wanda ba shi ba ko da zuri'arsa manzon Allah ne ba za ka ce ahlul baiti bane shi ba za ka kaunace shi ba saboda ba akan imani yake ba wannan shine aqidar ahlus sunna sabanin su kuma tasu kenan yace la yuhibbu la yuhibbu la hubba lahum wanda bashi da imani a cikin su ba kaunarsa yace fa abu lahab misali abu lahab da Allah ce tabbat yada abi lahab wa tabb haka Allah faɗa ba to waye abu lahab kanin baban manzon Allah ne amma bai imani da manzon Allah ba suka ce abin da ya hada higa ba da manzon Allah shine wata rana tun kafin a turo manzon Allah a matsayin annabi waye ne manzon Allah baya da surka kansa shine Abu Talib ba ko ba haka bane kaga shi yake kanin dan uwan baban manzon Allah ne saboda sai ya dauke shi riki shi ya kula da shi ya girma a gidansa yake kauna sa fifita manzon Allah ma sama da ƴaƴan da ya haifa da aka wata rana sai shi Abu Lahab din ya zo gurin Abu Talib suna wata magana sai ya musu yi ga tsakanin su da yake shi tsagire ne yana da rashin kunya Abu Talib din yayansa ne amma sai cikularsa ya rike shi yana da izza saboda yana da kuɗi ina fata an gane yana da kuɗi yana da kaza sai riƙe yayansa na wayayensa rashin kunya aka yi kuma a raba su kowa tsoronsa yake ji shi kuma butsalif dattijo ne mai daraja ne mai kima ne kuma shi ne ba haka ba zai biye kaninsa a yabin kunya ba ba haka ba ne ba ba zai iya maronu ba amma sai ya bar shi aka rasa wa zai raba abu aka da gama zan Allah bai zama annabi ba da ya zo ya masa magana ta salama ya ƙi sai manzo Allah ya kama kafadarsa ya tura shi ƙarfin manzon Allah sallallahu alaihi sai da wuntsila a gaban mutane ya tuntsila har aka ga tsirecin sa shine tashi ya fadi munanan kalamai game da manzo Allah ce dan shine ya rike ka ya dan shi ya rene ka ai ni ma kanin baban naka ne ko dan uwan baban ka ne me yasa ba za ka kimanta ni ba to ni da kai gaba har abada to shine asalin gaba da manzon Allah zaka da yazo a matsayin annabi ta yi nuna cewa a'a shi bai yadda ba saboda wancan gaba a kayan su tunda Allah bai kaddara wa shirya ba ina fata an gane sai ki bin Muhammad ba mun karanta da ku ba in mazalla yana wa'azi a cikin kasuwanni sai ya biyo ce jama'a ku yi hakuri dana ne ya samu matsalar kai ne kuma an san haka ne dan nashi haka da mutum wawa ne ta ce eh haka ne tunda baban shi ne ya faɗa saboda tsabacin mutunci da shi da matarsa ummu jamil ba su da aiki banda cin zarafin manzon Allah yasa sai alfaqar da aya ya tsine masa albarka kuma dan ka gane Allah Allah ne ga hidaransa aka tsine masa aka ta dan wuta ne amma bai musulunta ba saboda Allah da ma tabbatar dan wutan ne yace tabbat yada abi lahabin ma agna anhu maluhu wa ma kasab da dukiyarsa da abin da ya mallaka ba su masa amfanin kawai bar ta kiyama ba ma haka ba sayasla naran la talahabin za a shigar da hidadan dan za shiga cikin wata wuta ma abucin ruruwa da bala'i ba shi kaɗai ba kuma wamra'atuhu hamalatul haɗari Allah ya tsine musu albarka ana karanta tun daga lokacin har tashin kiyama na fata an gane amma haka ai babban manzon Allah ne shi ma amma tun da bai imani da shi ba ya yi cin zarafi ma za a ci masa albaci za a gaunace shi babu hedai mu tsine masa albarka mu ce tabbaci ya da abi lahabin yau saboda Allah ya riga ya tsine masa albarka to to ka gani ya ce shi ma ai ammi ne na manzan Allah wa huwa fi nari amma dan wuta ne tun daga sha Allah tabbatar da haka ko babu wanda ya isa tarihi sai maka wannan maganar ba haka take ba ko ba shi bane tun daga shi na ai karara abu fili yawa to ka gani yace li annal mujarrad al alqiraba la yakfi saboda tsantsar kai a ce wai wannan zuri'ar manzan Allah ne kadai in dai bai imani ba to bai zama alal bai ce ba saboda shi matsayin manzan Allah shi ne ba ƙaunarsa kaɗai ake so ka yi a zuciyarka ba bayan ka ƙaunace kuma sai kamar biyayya kamar ɗa'a ka bi umarninsa ya ce a bauta wa Allah shi kaɗai ka yadda ka bauta Allah shi kaɗai ya ce a yi sallah iri kaza to ka yi ta ya ce a yi azumi iri kaza to ka yi duk abin da ya faɗa ka yi to shine wannan abun sai maka amfanin tashin kiyama amma cewa kana ƙaunarsa a zuciyarka kaɗai wannan ba zai isar ba saboda shi ya fi ƙarfin haka sallallahu alaihi wasallama saboda duk abin da Allah ke yi wa ɗan adam a so shi Allah yawan manzan Allah ya sa dole ko maƙiyinsa ma na yana son shi saboda Allah ya mar kyau ya mar jarinta ya mar kyauta don dole ma ka so shi kawai shi ko ba don Allah ba so kaga kenan dan so kaɗai ba zai maka ba sai kamar ɗa'a kamar biyayya ya ce i ka yi bari ka bari to sai Allah ya kaunace ka sai Allah saka aljanna shi yasa da yahuda suke cewa su suna son Allah su ne masoya Allah Allah ta ka gaya musu ul in kuntum tuhibbuna Allah to fattabi'uni in har kuna son Allah da gaske to ku bi ni in ji Allah ni za ku bi sai Allah ya so haga shi kenan in kana so Allah ya so ka sai kayo manzon Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam kuna ganewa ku kuma shi sa da Allah saukar masa da aya cewa wa andir yatakal aqrabin sai zo ya hau kan dutsen safa ya daga murya domin a zamanin jahiliyar larabawa in kana da wani abu zaka fada wa mutane to zaka zo dakin ka'aba ne ka hau kan dutsen safa ka daga murya ka kirawo mutane to kowa zai zo wanda bai samu dama ba zai turo wakili cewa ka je ka ji me za a faɗa me ya faru a gari yau aka zo aka taru ya hawa ya daga murya ce ya ma'ashar quraish ko kuma ya faɗi wata kalma ba wannan ba kamar yace ya sukkanal haram ya ku kure sha mazauna ɗakin Allah ku zo ku suka tare gaba ɗaya sai adireshin ɗinsu ya ce idan na ba ku labari cewa na ga mahara mayaka za su kawo garin maka hari ga can a bayan duwatsu za ku gaskata ni suka ce tabbas saboda kai ai baka taɓa yin ƙarya ba tun da muka san ka baka taɓa maka da ƙarya ba ya ce musu toni manzan Allah ne ƙin bi na kuma zai ja fushin azaba wazarar Allah da fushinsa saboda ku bi ni kowa ya shuru ba amsa abu lahab din nan shi daga murya ya ce tabballaka kamar ka faɗa da wasu ka ce tir da kai shi ne tabba a larabci ka ce mutum Allah wadaranka tir da kai in ba shi gama ka ya gama zajin ka ko ya ce alihaza jama'atana yanzu don wannan kawai ka zo ka tara mu don ka faɗi wannan kalmar ma na haga sai jizga manzan Allah tunda kuma shiga hizuri asa ne kisa sai Allah ya rama manzan Allah shi ka sassa ki manzan Allah Allah ne ke rama masa saboda waɗansu abun Allah tala saukar da aya ce tabbat ya da adila habin wa tabba haga Allah ya masa double double kenan ina fata kuna ganewa saboda haka kaga ashe abin da ake nufi da halbaiti su ne wani suke dangin manzan Allah kuma muminin cikinsu wani suka yi imani da shi ya ce li'annal mudarrar iraba la ya kafi saboda kawai a ce wannan ai zuri'a ne na manzan Allah to ba shi kaɗai ba ne abin da ake so a sai an samu ma'al imani zuri'ar manzan Allah ne kuma musulmi ne mumini shikenan to ya samu darajar da babu wanda kuma ke da ita a cikin musulmi in banda irinsu na fata kuna gane ba eh za mu shiga gaba lokaci yayi to kaga ka kalli waɗannan darsan da malam ya kawo yana son nuna maka suwaye yan shi'a me matsalolin abu abun su kar a ruɗe ka a ce mu muna tafiya ne dan kare ahlul baiti ba ga suke ta faɗa ba kare ahlul baiti to kace to naji suwaye ahlul baiti daga tambaye shi kawai kace suwaye ahlul baiti ko ya kamata ya kawo maka da ya ce maka ai na na fadima sai da na alisa ta yi mazalana da 'ya'ya mata akwai yayin na na fadima ma me sunansu su a 'ya'yansu ko ba shi ba ne ya kamata ya gaya maka su sannan ahalar baiti kamar da muka faɗa gidaje ne guda biyar gidan manzan Allah sai da na abbas gidan da zuri'arsa sai da na ja'afar sai da na aƙaƙilu sai da na aliyu ko a wani hadisin zara ke cewa salmanu minna ahlul baiti ita salmanu ma yana cikin mu ahlul baiti inji manzon Allah to dole ka wata a faɗe su ka san zuri'ar su ka san tarihin su ka san ƴaƴan su amma tunda abin ba wannan bace asali an yi an yi abin da ake cewa wai maye ne fake da anoba ko an fake da guzuma ana harbin karsana ne kawai sai aka ware wasu ƴan mutum biyu uku su ake ta kambamawa duk a tafiyar yasa in mutum bai tashi yana karatun addini ba musamman wanda ya shafi aqida to zai je barin aqidarsa ba tare da ya sani shi yasa dole ne wajibi ne akan malamai su mayar da karatukan su akan aqida zaka je kana ta sallah har ka mutu kana sallah amma kuma mutum ya je mutu ba Allah ya musulunci ba saboda ba shi da aqida bai san aqidar ba haka akwai hatsari kina a ciki to yasa dole sai ka san aqida ma'ana kudirin da ya kamata ka yi shine wannan malaki kawo a cikin littafin nan haka ka gane cewa su wane ne ma yan shi'a menene kudurin su dan ka guje su saboda yaudarar mutane ake duk wanda zai kawo wani abu na addini to sai ya hada maka da abin da ya san kana kaura kana girmamawa farin fito sa jira me aka ce me sunan su dan gwagwarmayar tabbatar da addini haka sai kiran kansu lokacin ba sai su yan shi'a bane yan gwagwarmaya da tabbatar da addini haka suke fada shi ke sun aga cewa muslim brothers ikiwanar muslim yan uwa musulmi ko ake cewa ko sai da abu ya zo fara nisa tukunna aka fito da abu kuma karara ana bayyana shi ana ta gaggaya mutane da aka mutane ne sanci abin ya kiyaye kuma ba daidai ba ne kai ka auri yasu in ta da wannan gidan haram hatsari ne za ka shiga cikin dameji baka sani ba kuma kai yarka ka kiyaye karka ba su yasa manzo Allah yake cewa idza atakum man tazawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju in yazo neman aure a gidanku yar ku zai aura to ku bincika me dinahu in ji manzo Allah addinin sa akan wace wani aqidar addini yake tafi haka manzo Allah ya ga maka bayani kai na ka zama wawa saboda mutanen mu an galibi sun dauki ƴaƴan su mata kamar wani annoba shi kawai Allah Allah yake a same san yarsa kawai shi shikenan shi ba wani cewa me aqidar san baya wannan kawai shi dai a mata aure sai dai a ƙarshe ba ta wani wanda ba zindiki ne zindiki ne kafin ya ankara ya riga ya halaka yar ta ga katu ci zuri arka kenan kuma ita wani amalanta na yarinya kai ne waliyinta to sai allah ma hisabi tsakanin kai da ita domin ka ta amanar da ka dole mai neman auren yarka sai ka san me aƙidarsa wannan wajibi ne sai hada mana guda biyu ya ce wa kulkuhu bayan addini kuma da ɗabi'unsa halayensa yanzu mutum ne mai kirki mai kyakkyawar mu'amala mai haƙuri mai juriya mai kyauta ko sai ka ba shi yarka to kuma in kai ma za ka yi aure wata za ka aura kai ma haka ake so ka zama ka san addininta aƙidarta saboda yanzu 'ya'yansu mata wanda yake da idar mai karfi yana karantar da ayansa mata aqidar shi'a za ta ga matsar cewa ni yar shi'a ce eh su sai to haka ai nake ce masha Allah fine kin fito fili to Allah sa albarka Allah taimake mu saka tafi daga zuwa cewa za ka yi albarka to akan wa abu ka fassara ba ka tana sa albarka ai ka ga magana mai kyau saboda dole ka iya magana mai daɗi yayi to Allah taimake mu eh Allah tabbatar da mu akan gaskiya sai ta ce maka me amin sai ka sulale shikenan kawai to ai da mata soyayya ku shirme ta ai yana zai ne ce maka ai saurayi dan wahala din ne ai ba ku gane ba ai shi ya dauki soyayya kamar wani abu ne na gaskiya ai ta ai ba gaskiya bace ai tana canjuwa ai tana fluctuating ne kamar network take ita ai soyayya ba haka take canjuwa ai yanzu za ka so mutum yanzu in kare wani baka kawai yanzu in ka ɗaura kan wani rada ka so bai tantanta da kawai ka jefar da shi kamar ka tafi kakan cewa kai in ba wance ba sari ja ƙarya ma kake ai ko ba za fa ka aure ta ta za faɗa samari ba hawa da zai je shafi afiya ba zai mutu saboda yarinya ba kai su ba kuma ƙarya fa yake in ya aure ta fa sai ya aure wata kuma wata rana to ina soyayya su shi sa idan kai ma za ka yi aure dole ka gano wadda za ka aura menene aƙidar ta ita ne kuma aƙidar mamarta dole ka san wannan in ba ka san halaka zuriyarka ai galibi an fi ɗaukan ɗabi'un uwa akan na uba galibi musamman ma 'ya'ya mata ta za ka damuwa sai ce uwar da matar za ka aura ya kamata ka san ɗabi'unta da halayenta sannan ita kanta yarinyar me aƙidarta don duwanda ke da aƙida aka santa sunna to ai zama da shi hatsari ne saboda kana yin tufka ne shi kuma da warware maka shi kuma malamai suka ce idan zan za a yi gini daga nan zuwa kwaleji a ce za a yi gini da ya kai tsawon wannan tebur ɗin zai ɗauki kwana mutum nawa da ɗauki lokacin yawa ba a gama shi ba ina fata an gane amma rusa shi fa babu wahala babu wahala rusawar to yasa idan ka je ka dauki mai aqida da ba ta daidai ba to kana daura kai kanka da zuri'arka akan daidai a ganinka ita kuma tana musu zagon ƙasa ƙasa a ƙarshen baka yasa bai sa maka juyin mulki ma kai ka zama kawai shirme gidanka ne ƴaƴanka ne matarka ce amma duk sun mai da kai hoto baka sani ba sanda zaka zo ka ankara sun riga sun cinye ka sai dai idan kai gago ne in kai kana bin wasiyar manzon Allah da yake cewa la ta'adas ko ba shi bane ka fafata mana ta karka yadda ka sare in ji manzon Allah ka ga abu ba daidai ba kai ka tsaya ka taka burki ayi hukunci mai zafi ayi barambaran ka yi hayaki fidda na kogo ka saka sabon rayuwa haka ya kamata amma ne shi rubuz ne kai ka ne hejinin sa ya hau 770 hejinin kenan sai sai koda sai mutuwa to akan me har ka zama haka duk abin da ya faru da sai wala ta'ajas ba mun karanta hadisin nan ba na Abu Huraira yace ihras ala ma yanfa'uka inda manzon Allah ka himmatu ka kwaɗe ta ga duk abin da zai amfanar da kai ya ce wala ta'ajas kar ka sare inji manzon Allah to ya manzon Allah ya gaya ma kuma zan sare zan ji haushin wani saboda me na buga bai yi ba kawai in sake hanya mara sai tun da wani system ai to in baka zama haka ba kuma ga an cinye ka sai bakin ciki ya kama ka yanzu wanci ta mun haka a tuba ta maka ba dan ka ya ma to sai me ba damuwa ka fai wata rayuwa a baya babu shi ba kama san shi ba kuma karanta ba ta fi daɗin rayuwar ko? da kan da kake gayan ka kake ji ba ka da ba ka da matsalar kuma fa ka je kasuwa ka an samu ɗan kuɗin ka ɗakin ka ni da ka zo kai kwantar ka hankali ka kwanci yanzu kana da komin ma ka lokaci kana zaman kama ka gara sun zo abba ka za ba ba ka za wa ka duk san iya ka gaba da kuma haka ba ne kuma za ka zo ka damu saboda shi to haka sai ka zanto kana da la'akari da abubuwa tamamu illar mu shine ba ma damuwa da aqida aka danta ai musulmi ne saboda me yana sallah to manzo ba haka yace ba yace sai ka bincika addinin nashi sace ai musulmi ne yana sallah to ba shi kadai bane mizani wani daga cikin magabata ya ce ka je ka nemo mun wani mutum zan bashi shugabanci ya gaya wani sakatarensa sai ya je bayan kamar sati sai ce ga wani ya faɗi kasunan wani ce to da me ka auna shi ka gane mutumin kirki ne ya ce aina auna shi a tsawon sati bai taɓa yin fahin son farko a masalaji masalaji guda biyar shi sa nake ganin cewa mutumin kirki ne ba haka bane to da ke ƙwararren sai ce eh wannan alamin imani ne amma ba a auna amanar mutum da sallah ko ba yi ba ne ka je ka samu kudade mazaje ka yi harka da shi saka ga za ku wanye ko ba yi ba za ga yana bayani akan mumbari kuma ya ci bashi mutane ke biya su sai kun yi fo'ayar saka ga sun koyar da kansa kakara bisa ba yana ta bayani akan mumbari kamar ya faɗo ya auri ƙanwar ku ya marmashe ta da yunwa ba ka suke ba wasu eh ba kuma masu ba ya ci mutuntunta ya je ta ba lafiya ce ya ce ya ce a dare ita gidansa ya ta warke haka Allah ta kai babu afuwa ba kaza ba kaza amma gashi da bayani ga hadisi aka gawa komai aka zai kama kaso to haka ce yace ba a gwada i amanar mutum da sallarsa ba a gwadawa sai dai ka je kai mu'amala ta kuɗi ka ga yara ku wanye to ana ke gane mai amana na fata kun gane su haka sai kai ma ka zama mai haka ba ƴar kowa za ka aurawa kuma kai ma ƴarka da ƙanwarka ba kowa za ka aurawa ba tun daga manzan da ransa ya hana abu auri waɗansu mutane kuma sahabbansa ne subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum